أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar asabar uku ga watan rajab hijirar annabi tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda kuma shine daidai da ashirin ga watan disamba miladiya aihuwa isa ɗanna na maryama alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci na markazul imam bukhari littahfiz alqur'ani wa dirasat islamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka alkashifu fi mustalahi ahli al-athar wanda muke ci gaba da daura shi a duk wannan rana ta asabar a satin da ya gabata mun ƙare bayanin haɗari da ke tattare da hadisai ba'ifai da hadisai na ƙarya a safha ta 61 zuwa 63 za mu tashi a yau insha Allah ta'ala alhadithul mursalu kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasarmu ta Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abun da muke ji masu tsoro Allah ta'ala ka mana maganin shi wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma idan ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani ƴan uwa da ke izo baran addu'a Allah ka san kowa da bukatar shi Allah ka biya wa kowa bukatar shi ta alkhairi قال المؤلف رحمة الله عليه ورضي عنه بلتافية الحديث المرسل hadisi mursal al-mursal wanda aka saki shine al-mursal ismu maf'ulin ne min arsala yursilu irsalan an gane ai atlaqa shine yace al-mursalu lughatan kenan ko a lugar larabci ismi ne na maf'uli daga ya saki abu arsalahu ay atlaqahu wa'inda al-muhaddisina amma idan aka ce al-mursal wurin masana ilimin hadisi huwa ma rafa'ahu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam shine abunda tabi'i ya daukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi kuma kusan shine mafi kyawun ta'arifin al-hadithul mursal ma rafa'ahu at-tabi'i إلى النبي ما رفعه التابعي إلى النبي abunda tabi'i ya ɗaukaka zuwa ga annabi tabi'i ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan wannan ta'arifi shine ta'arifin al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin nukhbatul fikr a sharhin da abu mu'adh tariq bin awadullah al-misri Allah ya tsare shi yayi ta'arifin kuma wannan shine abin da ya tabbata wurin malaman mustalahul hadith na baya-baya amma su almutaqaddimuna idan suka ce almursal suna ganin ba haka bane idan suka ce almursal to hadisi ne munqati umuman duk hadisin da adda in da'i a cikin sa to hadisi ne mursal isa ta'rifin al-imam al-bayquni wanda zamu ganshi da kuma ta'aliki akan sa ta'arifi ne wanda akwai maganganu a kansa qala suyuti al-imam jalaluddin suyuti wanda ya mutu shekara 911 Allah ya ji kanshi da rahama yace al-mursalul marfu'u bit-tabi'i aw fi kibrin aw saqtu rawin qad hakaw ashharuha al-awwal al-imam suyuti ya bayyana ta'arifin al-hadith al-mursal guda uku yace al-mursalu shi hadisi mursal المرفوع بالتابع شيني حديث دما رفعه التابعي إلى النبي التعريف الأول أو ذي كبر كوكو ما رفعه تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعه كبير التابعي كو أحد كبار التابعين إلى النبي abun da ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ɗaukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam awsaqtu rawin ko kuma haɗuwar wani marawaci kad haka haka suka hakaitu yace amma ashharu hala awwal mafi shaharar ta'arifi wurin magabata da ƴan baya-baya shine ta'arifi na farko ma rafa'ahu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam يتي والحافظ السيوطي هنا قد ذكر تعريف المرسل عند أهل الحديث ثم رجح الصواب منه على السيوطي يا أنبتي تعريفي حديثي مرسل ورمسنا حديثي sannan ya rajjaha mafi ingancin ta'arifi فالتعريف الأول يتي تعريفي نفرقه هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف الثاني ما رفعه التابعي ما رفعه تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم hadisin da ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ake cewa alhadisul mursal wa ta'rifu thalith ta'rifi na uku kullu hadithin qata'a isnadu duk hadisin da isnadin shi ya kace to mursal ne ثم رجح التعريف الأول سما لنسيودي رجح تعريفي نفره أو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين كم ونشيني تبتي أكسام استقراري أكنشي مصطلحات إن تعريف المرسل ورم على مين باي باي وأعتمده غير واحد من أهل التصنيف في الاصطلاح ba mutum guda ba daga cikin malaman rubuce-rubuce da ta'alifi na mustalahul hadith suka dogara akan wannan tarihi walati amma ta'riful imam al-baiquni amma kaga shi ta'rifin malam mai baiquniya fi nazmihi a cikin wannan manzumar da yayi wanda aka yi sani da manzumatul baiquniya fawqa salasina an gane wanda sun yi shahara ta shahara da fawqa salasina wanda zaka iske da yawa yau daliban ilimi da an karanci baiquniya sai mutun ya ji cewa shi ma ya zama wani babban malamin hadisi shi yanzu daga har da bai ya jin yake shi ma muhaddisun ai ya kusa ya cimma imamun rama hurmus da mujarrad ya harrace faukas salasina kai baka ji abinda aka ce faukas salasina sama ga baiti talatin bi arba'in atat talatin da hudu ne gare ta ga alfiyat baiti dubu alfiyatul iraqi alfiyatul suyuti fi ilmi hadith duka ga suna alfiyat zaka iske alfiyat jarh wa ta'dil alfiya bisa kan ilmin jarh wa ta'dil kawai jarh bi fath aljim wa laysa bi dhammiha aljarh wa laysa aljurh shi aljurh jimuwa ce shi kuma aljarh fallasa ne ko kuma suka ne ga halshi ya ce wa mursalun min sahabiyu sakat hadisi mursal shine hadisin da aka sabke sahabi sahabi ya wadi a cikin isnadi ay anna alhadith almursal huwa alladhi saqata min isnadihi as-sahabi abinda yake nuhi hadisi mursal shine hadisin da sahabi ya wadi a cikin isnadin fa hada ta'rifu fihi nazar yace wannan ta'rifi akwai akwai abun kallo a ciki wa qad intaqadahu ghayru wahidin mimman sannafa ba'da ba mutum guda ba daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce bayan malam baiƙuni wanda al'imamul baiƙuni shi ne umar ibn muhammad ibn fatuh ko fatuh a dimashki wanda ya mutu shekara dubu da tamanin hijira daga maka zuwa madina allah ya gafarta masa wa khasatan min al-mu'asirin keɓance malaman wannan zamani ƙala shekuna abu mu'az mala abu mu'az ya ce وهذا التعريف غير جامع ويتي wannan ta'rifi ba jami'i bane wa fihi nadhar akwai abun kallo a ciki لاننا لو تحققنا من ان الساقط من الحديث الصحابي فقط لكان الحديث صحيحا yace da zamu tabbatar da yaqini cewa lalle wanda ya hwade a cikin isnadi sahabi ne yace to hadisin nan sahihi ne wala iskala fil ihtijaj bi kun babu matsala wurin kawo hujja da hadisin lianna sahabata kulluhum udulun yace dan sahabbai dukkan su Allah ya ba su sheda da tazkiya ta adillai ne radiyallahu anhum wa radu an Allah yace ya yarda da su kuma sun yarda Allah amma a wurin ahli sunna kenan ko su ahli sunna sun yarda cewa sahabbai gaba ɗai adillai ne babu wanda ba adali ba a cikin sahabbai Allah ya ba su tazkiya sai yau kai kuma ka taho ka ba su shahada wadda ba ta taskiya ba kana ganin dukkan sahabban annabi sun yi ridda gaba ɗai sai ahlul baiti akwai damuwa jama'a kai yanzu ka kalli sahabban annabi waɗanda Allah ya zaɓa mishi al-akhyar zaɓaɓɓi wanda Allah ya dibi a cikin duniya wata zuciya ce ta haiko ce tsalke ya dibi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi a matsayin shugaban halitta sai Allah ya kasa duba halittun da suka fi tsalki don su zama sabon annabin shi kai dan shi aka shiga uku kai da ka zagin sahabban annabi kai da ke ganin sahabban annabi ba mutanen kirki bane kai da ka zagin iyallan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya yarda da sahabban shi sahabban annabin shi kuma su ma sun yarda da Allah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum su inda game da tsanani ne game da kafiri ba bu sassauci amma a tsakanin su akwai tausayi akwai jin kai wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani akan su koda suna da bukata mutanen da ƙur'ani cike yake da bayanin ƙimarsu da darajarsu yau kai har kana shakka adilcin wasu daga cikin sahabbai ina ba ma'asumai bane suna lehi al'isma Allah yana barin ta ne ga annabawa da mala'ikunsa al'isma amma su wa'annan sahabban ba ma'asumai bane suna yin daidai suna yin ba daidai ba to inda suka yi daidai din shine ake son ka karba ka yi musu addu'a Allah ya yarda da su inda ba su yi daidai ba sai kai alkaf mai da mai risala ya ce walkafu amma shajara bainahu a kame daga abun da ya barke na rigingimu tsakaninsu mutane ne suna iya yin daidai suna iya ba daidai ba wallahu ta'ala a'lam yace li anna sahabata kulluhum udulun la yadurru al-jahlu bi a'yanihim fil isnad rashin sanin ainihin wane ne sahabi bai cutarwa a cikin isnadin sa hadisi kamar yanzu misali a doko cikin hadisi a ce jaa rajulun ila rasulillah kaga ai mubham ne wani mutum yazo rashin sanin wannan mutum yana da illa a cikin isnadi ba da illa dan baka san wane ne wannan mutunan ba baka ce wanga hadisi bai inganta ba la ja'a rajulun ja'a arabiyyun ja'at imra'atun duka wannan baya da matsala an gane to in aka tabbatar da hadisi sahabin annabi ne ya hwadi bi ma'ana tabi'i yace annabi ya ce kuma kai ka san wannan tabi'in yana rawaito wane daga sahabi wane to baya da illa shine yace al-mursal ma rafa'ahu at-tabi'iyyu ila an-nabi ina fata an gane kenan nan cewa shi wal mursalu wa mursalun minhu sahabiyyu saqat akwai damuwa a ciki kuma shine bayanin da muke a ciki hukumul ihtijaj bil mursal hukuncin kafa hujja da hadisi mursal wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil ihtijaj bil mursal malaci hakika masu ilimi ma'abuta ilimi sun yi sabani malaman mu na zaure ke cewa sun kara ma juna sani akan kawo hujja da hadisi mursal walakin lam yakhtalif jumhurul muhaddithin fi annahu la yuhtaju bihi amma jumhurul malaman hadisi ba su yi sabani akan cewa ba akan hujja da shi ba li'annahu faqada shartan min shuruti sihhati alhadith domin ya rasa sharadi daga cikin sharuɗan ingancin hadisi ingantacce shine al-isqat akwai al-inqita wal isqat illar adamu littisal domin duk hadisi ya anka ce munkata ne ke nan laysa muttasilan to illar hadisi mursali shine ba muttasili bane قال الإمام مسلم ابن الحجاج قال الإمام مسلم آه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري wanda ya mushi shekara 261 hijira daga Makka zuwa Madina yace wal mursalu min ar-riwayati fi asli qawlina yace mursali daga cikin riwayoyi a asalin zancen mu wa qawli ahli ilmi bil akhbari laysa bi hujja da zancen ma'abuta ilimi ga labaruka da hadisai to ba hujja bane wa qala ibn abi hatim ar-razi Mala Abu Hatim wanda ya mutu shekara 327 yace Samitu Abi naji babana shi Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yace naji babana yana cewa yaqulu yana ce eh wa Aba Zur'a da Abu Zur'a yaqulani suna cewa la yuhtajju bil marasili ba aka hujja da hadisai mursalai ولا تقوم الحجة حجة باتت أيوة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة سيد حديثي إنغاتتو إسنادي إنغاتتو وإن حديثي إسنادي يكي متصل وكذا أقول ابن أبي حاتم نيما هكا نكي فلا شيني رأينا وقال الخطيب البغدادي مال الخطيب البغدادي الإمام أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر kaji khatibul bagdadi ko yace wallazi nakhtaru abunda muke zaba shi mala al khatibul bagdadi ya mutu shekara 463 suqutu fardi al amali bil marasid ko bil mursali yace muna ganin aiki yana faduwa farlancin aiki yana faduwa da hadisi mursal wa annal mursala ghairu maqbulin hadisi mursal ba hadisi ne wanda ake karba ba wallazi yadullu ala dhalika anna irsal al hadisi yuaddi ila al jahl bi ayni rawihi yace abunda muke kan hujja akan haka lalle irsalin hadisi yana kai mutun zuwa ga jahiltar ainihin marawaicin wa yastahilu alilmu bi adalati kuma yana da wahala kasan adilcin marawaicin ma aljahli bi ainihi tare da ainihin jahilcin asalin ainin mutumin wa qad bayyana min qablu yace hakika mun bayyana tun can baya annahu la yajuzu qabul al-khabari illa mimman urifat adalatuhu baya halitta a karbi labari sai wanda aka san adalcin shi fa wajaba kadhalika kaunuhu ghairu maqbul aka sai yau wajaba kasantuwar hadisi mursal ba maqbuli ba fa wajaba alaina adamu qabuli sai wajaba gare mu ba za mu karbe shi ba واعتمد هذا القول الإمام أبو عمرو ابن ابن الصلاح الشهر الزوري كو الإمام أبو عمرو ابن عثمان ابن عبد الرحمن وأنك في سند ابن الصلاح الشهرزوري wanda ya mushe kara 644 ko kuma 643 ya dogara ga wannan maganar a cikin littafin shi al-muqaddima muqaddimatu bin salah sunan littafin ulumul hadisi amma ya yi shahara da muqaddimatu bin salah yace wa ma zakarnahu min suqutil ihtijaj bil mursali abunda muka ambata na haduwar kafa hujja da hadisi mursal wal hukmi bi da'fihi da kuma hukuncin da muka yi da raunin sa huwa al madhhabu alladhi istaqarra alayhi ara'u jamaahir huffaz al hadith shine mazhabar da ta tabbata wurin mafi yawan malaman hadisai mahaddata wa nuqadil athar da masu naqadi na hadisai waqad tadawaluhu fi tasanifihim sun yi mudawalar wannan matsalar a littattafansu ƙultu mai littafi ya ce kenan addosawi ko mai alkashif wattifaƙo jama'irin muhaddisi na alaraddil hadithil mursali wadihun ya ce ittifaƙin masana hadisi akan mayar da hadisi mursal wadihe yake bayyane ke ƙarara ɗanahu ƙadfa ƙada sharɗan muhimman min shurutin siha ya rasa sharaɗi mai muhimmanci daga cikin sharuɗin ingancin hadisi huwa ittisalu sanad shine ittisali sanad ittisalin dangane a ce daga wane zuwa wane wane yaji daga wane wane yaji daga wane fal mursalu yace shi dai hadisi mursal munqati'un hadisi ne munqati wala yuqbalu fi ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallam illa al ahadith al muttasila al asaniduha ba a karba daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama sai hadisi wanda yake isnadin shi ya haɗu daga wani zuwa wani malam wani ya ji daga wani malam ya ji daga wani malam ya ji daga wani wannan maganar abin da take nuna muna mahimmancin da masana hadisi suka ba maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarda cewa lalle annabi yayi magana ba kurma bane kuma sun yarda cewa mutane ne yawa magana ba iska ba kuma mutanen sun yarda akwai maharrata a ciki akwai waɗanda sun riƙe maganganun shi sallallahu alaihi wasallam da suka riƙe maganganun shi sai suka koya ma almajiransu su ma almajiransu suka riƙe maganganun malamansu suka koya ma almajiransu su ma suka koya ma almajiransu har maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo gare mu amma akasin wayanda ke ganin annabi kurma ne kawai bai magana ba haka suke nuhi ba yanzu wanda ya ce bai yarda da hadisi ba ƙarya ce ai kama yana cewa annabi kurma ne bai magana ai ya kamata kai yau da aka rawaito hadisanka ka yi ma annabi adalci sallallahu alaihi wasallam ko ba a rawaito hadisansu wani ya ce min wai baka ji yadda shehi masu suka ya ce wani ce ban jiya ba ce a ya ce kai malam baka sauraron shi nace ka san ban sauraron hadisan kato na yi sauraron hadisan annabi ce to ai magana da gai ba cikin qur'ani take ba ko cikin qur'ani take akwai damuwa jama'a ai kai da kace baka yarda da hadisai ba to ya kamata duk maganar da zaka gai ta yi to cikin qur'ani amma da zaran ka hiddo wata magana ba cikin hadisi ba cikin qur'ani ba to hadisin ka kake to kai ka atu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kai yanzu ka yarda a rawaito hadisin ka ai ta yada ka bisa status bisa facebook a yada maganganun ka ga hadisan ka na ana ta yada amma ba a yada hadisan annabi afala taqilu wannan kai da kanka sa akwai matsala da haka jama'a da inda mutum ya shiga wannan tahiya to ita mai addu'a Allah ta'ala ya tsamo bayu Allah ya kebo bayu da yanzu sai dai a koma neman ceto Allah ya ceto bayin shi an samu matsala hanyar da zaka koya ka ji daga annabinka take an to an duwabe ta an ce ba ƙarya ce kuma ni babban matsala ta ga waɗannan mutane larabci abba su ba ni shine babban matsala ta gare su yau duk wani ɗan ƙato da aka shahara wanda ya shahara matsala shi bai iya larabci wallahi na taɓa jeho wanga ta haddi a wanga gari na ce ni dai ban san ɗan ƙato garin gaba wanda iya larabci kuma shi dai ƙur'anin nan ba da yaren mamaka yake ba da yaren larabci yake bilisanin arabiyyin mubi Allah ya ce ƙur'ani mun sabkar da shi da yaren larabci bayyane mai bayani to yanzu kai da aka sabkar da ƙur'ani da yaren larabci kai kuma bahaushe to yanzu ina kai larabcin da za ka zauna ka hussar ƙur'anin haka ɗauko ka ce to yau za mu yi tafsiri a tafsiri dai malam banna dai za ka yi a dacar da mu isa jama'a hubbun riyasati wahawan wa amni ila daril fana'i ma'al anaki kaga son shugabanci kaga biye san rai babu inda zai kai mutum sai gidan wahala da tabewa son shugabanci ka ji a ranka kai dai dole ka zam kai ne shugaba da biye san ranka to babu inda zai kai bawa banda mahallaka da gidan tabewa da asara Allah kare to kaji wa ashara al-imam as-suyuti mala yace suyuti ya ishara ila tarjihil muhaddithin li hadha al-qawl zuwa ga tarjihin malaman hadisi ga wannan zance fi nazmihi a maganar shi faƙala bayan ya koro zance ce sun malhujjatu bihi ra'al a'immatu thalatha wa radduhu al-aqwa wa qawlu al-akthari ka shafi'i wa ahli ilmi al-khabari yace sannan kawo hujja da shi hadisi mursal ra'ayil a'imma shi ra'ayin malamai ne guda uku suna ganin akan hujja da hadisi wanda yake mursal yace wa radduhu amma al'aqwa zance mafi karfi da inganci radduhu ba aka hujja da shi wa qaulul aksar kuma shine zance mafi yawan malaman hadisi ka shafi'i kamar malam shafi'i Muhammad bin Idris shafi'i wanda ya mutu shekara ta 204 wa ahli ilmi al-khabari da malaman hadisi wa qala al-allamatu muhaddisu wadi nil malamin hadisin kasar misr ahmadu shakir shine muhaddisu wadi nil ya yi shahara da wannan lakabin malamin hadisin rahin tekun nil wannan ruwan nan na misra kenan ko ya ce wa rajihu inda inda ulama zance mafi inganci wurin malamai wal muhtaru da zababbe annal mursala laysa bi hujja hadisi mursal ba hujja bace lanna hudifa minhu rawin ghairu ma'ruf domin a cikin shi an an shahe wani marawaici wanda yake ba sananne ba wa kad yakunu ghairu thiqa kuma yana yiwa ba thiqa bane nan ba ana maganar sahabi bane jama'a domin shi athiqatu ai ba maganar athiqatu wurin sahabbai sai dai ai maganar udul su sun huta thiqa jama'a dan su Allah ne yace na yarda su wal ibratu fi riwayati bi thiqati wal yaqini shi kuma abun lura a cikin riwaya ana lura ne da siƙa da kuma yaqini wala hujjata fil majhul ba aka hujja a cikin hadisi na majhulir marawici wannan maganar malam suyudi a cikin sharhin alfiyatu suyudi ko ta'liqin alfiya wanda ahmadu shakir yayi muna da ta'liqin a cikin mujalladi latif amsalatun al hadisi mursal to ga misalin hadisi mursal shi hadisi mursal da'ifi ne jama'a da haka da kaji al hadithul mursal da'ifi ne kuma ba aka hujja da shi kama hadisu al ankabutu shaytanun giza giza shaydan ne faqatulu ku kashe shi bawan Allah ko bawan Allah bane wannan hadisi al imamu ahmad ya fitar da shi Suleiman bin al-Ash'ath as-Sijistani ko as-Sijizi wanda ya mutu shekara ta 275 hijira daga Makka zuwa Madina faqad rawahu wa rafa'ahu Yazid bin Marsad Yazid dan Marsad ya rawaito shi shine Abu Uthman al-Hamdani Ibn Hibban ya zano shi a cikin littafin mashahir ulama al-amsar wa alami fuqaha al-aqtar yace yana daga cikin min ubadi ahli sham wa qurra'ihim yana daga cikin mafi ibada a cikin mutanen sham da masu yawaita karatu ƙura'insu wa kana min ashabi mu'adh bin jabal yana daga cikin mutanen mu'adh dan jabal shi wannan yazid bin mirsad ko marsadin wanda sunan shi abu usman al-hamdani an gane ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda suke mursalan عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي لم يلقى ولا سمع النبي شي تابعي ne bai hadu bai ji da annabi ba bai hadu da annabi ba bai ji daga annabi ba sai yace annabi ya ce shi dai gizo gizo shi dan ne da kun ganshi ko gashi shi wannan hadisi da ifi ne ba aka hujja da shi wa hadithun akhara da wani hadisi anna nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala arabiyyin yabi'u shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya shude ga wani balarabin kauye yana sai da wani abu فقال عليك بأول صوم وأول سوق أو أول صوم فإن الأرباح مع السماح wai annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya haɗu da wannan balarabin ƙauye sai ya ce mai alaika bi awwali saumin na hore ka da ka dinga sai da sai da horko horko da kuma horkon kasuwa an gane ko kuma horkon saidawa wannan kaso da ake na saidawa a saida to na hore ka da ka yi ƙoƙari ka dinga saida da horko-horko ko kuma in za ka saye ka saye sayan horko fa inna al'arbaha ma sama lalle riba tana tare da abin da aka yi sauƙi kan shi kana jin hadisin kamar akwai wani kwacakwabla kwacakon gwabakon baya ko ba hadisi ne da'ifi ba aka hujja da shi fa inna qadara wa zuhuri wa ma'rufu annahu min sigari tabi'ina malan zuhuri ya rawaito shi shi kuma malam zuhuri an san shi yana daga cikin kananan tabi'ai wa riwayatuhu mu'dalatun fil ghalib shi kuma riwayar shi akwai i'dal a ciki akwai mu'dal wal mu'dal saqitu minhu ithnani kaga shi sigaru tabi'in ne yana riwayo riwaya ne daga kibaru tabi'in ko kuma awasitut tabi'in ko shi daga manyan shi daga sahabi to duka ya sabke sai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne da'ifi wannan almamu zuhuri tare da yake malami ne wanda yake na gwaji ga talabijin a ilimin hadisi almamu zuhuri siƙa ne amintacce ne wanda shine Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah Abubakar wanda ya shahara da ibn Shihab Amirul Mu'minin fil hadith shi ya mahuja sika eh Amirul Mu'minin martaba su guda da Malam Bukhari ai general ya ilimin hadisi ya mutu shekara ta 125 hijira daga Makka zuwa Madina wa hadisu salis hadisi na uku hadisun salisun ko annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu annabi in yayi bude baki ya ce allah gare ka nayi azumi kuma da arzikinka na bude baki shi wannan hadisi ne da'ifi domin dukan su riwayar husaini ne daga mu'az bin zuhra ya ce annabi ya ce shi kuma abu zuhra wannan makabulun ne yayi irsalin hadisi فإنه من بلاغات معاذة بن زهر أي زهرة عن النبي وهو تابعي ولم تثبت له صحبة بس هابي بني ووهم الأئمة من أثبت له صحبة أما ما لمن دا أن أن كسكرا تد ما لمن دا سكتي صحابيني حديث مرسل أما إذا كديبي للتاهن الإصابة في تمييز الصحابة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ya tabbatar da cewa baya da suhba ba sahabi bane wa hadisun akhar mashhurun bainan nas akwai wani hadisi da ya shahara cikin mutane hadisin abu huraira hadisi ne da'ifi mursal nabi ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai sha mai kai ba abin da bai dame shi ba hadha alhadith min alahadith almushtahirati yana daga cikin hadisan da suka shahara bainan nasi wa bainan ahli alilmi ke cikin ma malamai illa anna sawaba fihi sai dai zance mafi inganci akan wannan hadisi annahu mursalun mursali ne wala yasihu shi kun ba ya inganta ba al-imam ibn rajab al-hanbali yace wa amma aktharul a'immati da yawa daga cikin malamai suka ce laysa huwa bimahfuzin wannan hadisi ba a haddace shi ba bi hadha al-isnad da wannan isnadi wa inma huwa mahfuzun an adh-dhuhri an haddace ke shi daga malam zuhri ne عن علي بن الحسين دغ علي دان حسيني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دغ النبي يازو حديث مرسل كذلك رواه ثقات حكم علماء امن تسوسك رويتوشي عن الزهري حكم مالك يرويتوشي في الموطا ويونس ومعمر وابراهيم بن سعد الا انه قال من ايمان المرء يازو ده wata riwaya daga cikin imanin mutum tarku mala'ani wa mimma qala innahu la yasihu daga cikin malaman da suka ce bai inganta ba illa an ali ibn husayn sai ta hanya ali dan husaini mursalan al-imam ahmad bin hanbal yahya bin ma'in al-imam al-bukhari da imam ad-darqutni wa qad khallata ad-du'afa fi isnadihi ala az-zuhri takhlitan bahishan yace malamai sun cuccude sun caccakule a isnadin shi zuwa ga malam zuhri cudan yawa da take tayi muni was sahihu fihi kai zance dai wanda za a karkare ma akan shi akan wannan hadisi min husni islamil mar'i al-mursal hadisi ne mursal kadiba a cikin jami'ul ulumi wal hikam na al-imam ibn rajab al-hanbali kadiba a cikin maganar al-ilal na al-imam ad-darqutni ali ibn umar abi al-hasan ad-darqutni wanda mu shekara 389 zaka ga wannan maganar insha Allah ta'ala to karshen dai magana wannan hadisi mursal idan an ka dauko shi riwaya zuwa ga malam zuhuri shi kuma zuhuri mun ji cewa yana daga cikin sigaru tabi'ina ko ba haka ba na daga cikin kankana daga cikin tabi'an annabi tabi'an sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma tabi'i shine wanda ya ga sahabi ko at-tabi'i shine wanda ya ga sahabi shi kuma sahabi shine wanda ya ga annabi yayi imani da shi ya mutu akan imanin yawwa to sai karanta mana kutubun fil marasili na'am نعم
لابن أبي حاتم خاص بذكر الروايات خاص بذكر الروايات المرسلة ابن أبي حاتم توفي سنة ثلاثمائة وسبعة وعشرين الثالث جامع التحصيل في أحكام المراسيل نعم آت السليم ديني ديني ديني كتب sai ka karanta shi في كلبي na'am أبي سعيد ال- العلائي مم.
توفى سنة آه، 761 na'م ثم الرابع شقة التحسين مم.
في ذكر الروايات المراسيل الحافظ أحمد بن shi wannan wannan ah, alhafiz khalil ibn kikaldi abi sa'id al-ala'i wanda ya mutu shekara ta 761 na'am
أيوة الدين العراقي
shi waliddin al-iraqi shi adda tuhfatu at-tahsin fi dhikri ruwati al-marasil waliddin al-iraqi abdurrahim kenan ko ahmad ibn abdurrahim الذي توفى سنة 820 ثم التفصيل للمبهم للمبهم التفصيل للمبهم المراسيل نال الإمام الخطيب البغدادي المتوفى 463 للهجرة تو سي mu dawo mu dan yi wanki darwaya akan alhadith almursal mala ya kawo misalin hadisi mursal misalin hadisi guda uku wanda kuma ya bayyana muna cewa hadisi mursali hadisi ne da'ifi kuma a cikin bayanin shi ya bayyana muna cewa mursal ba shine minhu sahabiyyu saqat ba a al-mursal shine ma rafa'ahu at-tabi'iyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin hadisan da ya kawo akwai hadisin alayka bi awwali saumin wa awwali suqin aw awwali saumi ya ce annabi ya ce alaika na hore ka bi awwali saumin da farkon ciniki shine farkon abin da cinikin warko daga saum ne kamar misali eh, abin da aka siye jikka goma sai wani ya ce na siye jikka eh, goma sha ɗaya misali ai ka ci riba ko to to ka ka- ka saida ka saka mai shine awwalu sau kakka jira sai ka samu wata riba irin ta jikka biyar ko ta jikka 20 riba halal ce amma kakka jira wannan kuma shine abun da aka himu na sha gayin wannan maganar a wurare da yawa cewa da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu ba su iya kasuwanci ba wani kawai ya shiga kasuwanci ne bai iya kasuwanci ba shi yana son dole-dole in ya so abu jikka goma to in bai sai dai jikka 25 ba bai ji daɗi ba a malam idan ka so shi jikka goma ka samu jikka sha ɗai sai da ka tai ka siyo wani ka ƙaro za ka iske in kana kasuwanci da 'yan uwa 'yan najeriya allah ya saka musu da alkhairi sun sauƙaƙa al'amura sai ka iske abun da za ka jira nan ɗan gida ya ce ma sai ka sai jikka biyar shi da ya ga jikka uku da rabi jikka hudu ya tabbata bai haɗe ba sakan ma zai yi ya koma ya ɗauko wani kai kana nan abu ya ma ƙura gijingim kana jiran wai a to a siya za a siye shi ga sauƙi amma idan kana so kana sauƙi shi da ce fa innal arbaha ma'a samh ma'a sama'i ne afwan ba ma'a samh ba lalle riba tana tare da sauƙaƙawa manyan ribobi suna tare da sauƙaƙawa za ka iske wani wallahi ribar da yake ci naira naira goma sha biyar biyar ne yake bi akan abu guda sai ka buga naira goma sha biyar biyar gida miliyan goma sai ka iske kuɗi sun ƙazamci mali ko miliyan ɗari ayin kana son ka gano haka ka tambaye 'yan uwanmu masu canji su sun san ribar naira goma sha biyar ba ƙaramar riba ba ce ga mutumin da ke iya canza naira miliyan ɗari biyu ko ɗari biyar kullum a ce naira goma sha biyar biyar dujjika to amma babu sauƙi a cikin lamurra shi Allah yana son bawa mai sauƙaƙawa mu dinga sauƙaƙa ma junanmu a cikin kasuwancinmu mu dinga tausasa ma junanmu a cikin lamurra mu bar tsanantawa Allah ta'ala yana son masu sauƙaƙawa a cikin lamurra annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana Allah yana son bawa samhan idza ba'a samha samhan idza ishtara Allah yana son bawa wanda mai sauƙaƙawa idan zai saidawa mai sauƙaƙa idan zai sayowa Allah yana son irin wannan bawa amma ka kili sai a barka da abunka wannan shine abin da hadisi ya karantar da mu kuma malam karshe sai ya bamu misallan hadisai eh, littattafai wanda a cikin su zaka iske bayanin hadisi mursal ba dan komai ba dan ka koma ka samu fa'ida a cikin wayannan littattafan al hadithul munqati mutai ina fata an fahimci wannan darwaya ko sai mala yace al hadithul munqati'u hadisi wanda yake munqati'i al munqati'u lughatan min al inqita'i wa huwa diddu al ittisal idan aka ce munqati a lugar larabci daga cik yana daga kalimar inqita kishi yashi al ittisal wa fi istilahi ahli al hadith aba masana hadisi in suka ce al hadithul munqati'u huwa al hadithul ladhi saqata min isnadihi rawin ala ayi wajihin kana shine hadisin da marawaici ya hwadi a cikin isnadin shi a kowace huska قال شيخنا أبو معاذ أما المنقطع فهو ما سقط منه قبل الصحابي راو واحد فقط شيني حديث دكا كين صحابي أكا رسا مرويج أكا لا لبوش أكا رسا وكذا ما سقط منه أكثر من واحد هكا إن أكا رسا sama da mutum guda bi sharti adami tawali inda babu sharadin adam na bibiyar juna domin idan ya zama ala tawali ya kuma mu'dal ya zama akwai sharadin adamu tawali a ciki malam bai kun yace wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsani duk hadisin da bai samu ittisali a kowane hali ba to isnadin shi ana ce munqadi ne a gabobin shi al-awsal gabobin shi sun samu kacewa أي كل حديث لم يتصل إسناده بل انقطع وهو حديث منقطع في اصطلاح المحدثين فالمنقطع إذن ما لا يتداهك شي حديث منقطع حديث قد انقطع إسناده حديث نوند إسناد شياسة مكاشئوة ولكن أكثرهم يشترطون في ذلك ألا يكون في طبقة الراوي الأعلى كذا يزم أكن طبقة تراوي ما في لوكك طبقة الصحابة احترازا من المرسل دن كذا أسامو حديث مرسل كين وقد اتفق المحدثون ما لما حديث سن اتفاقي على عدم الاحتجاج بالحديث المنقطع اكن جابا اكن حجه ده حديث منقطع لفقده شرطا من شروط صحه الحديث saboda ya rasa sharadi daga cikin sharuɗan hadisi ingantacce al-imam az-zahabi yace wa kadhalika al-munqati haka shi ma hadisi munqati wa hadha an-naw qalla man ihtajja bihi ya karamta ka samu malamin da ya kan hujja da shi a cikin al-muqiza na alimamu zahabi ahmad bin usman ibn qaimaz qaimaz alimamu zahabi kenan wanda ya mu shekara ta 748 shi adda siru alamin nubala ko alimamu zahabi wa qala alimamu shafi'i malan shafi'i yace a cikin littafin shi al-ummu nahnu la naqbalu al-hadith al-munqati'a mu ba mu karba hadisi munqati' وقال الجوزقاني مالن جوزقاني yace shi ko malan jauzaqani an karanta haka ne al-husayn ibn ibrahim abu abdullah al-hamadani wanda mu shekara ta 543 yace al-munqati indana aswa'u halan min al-mursal yahimuni da hadisi mursal wa naqtimu bima i'tamadahu 'allamatu al-yaman yace sai mu ruhe magana da abunda babban malamin kasar yaman al-faqih al-usuli malamin fiqhu masanin usulul fiqh al-muhaddith al-imam ash-shawkani malam shawkani muhammad ibn ali ash-shawkani wanda ya mu shekara 2250 mai nailul awtar al-imam ash-shawkani kenan yana da irshadul fuhul ila tahqiqil haqqi min ilmi al-usul ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع يتي حجة بات تسيوا ده حديث منقطع wallazi sakata min ruwatihi wahidun mimman duna sahaba shine wanda marawaici guda hwadi ga wanda bai kai ga sahabi kakin akai ga sahabi kenan a sabke tabi'i sai tabi'u tabi'i ne yace qala ibn abbas yace hadisin shi munqati ne domin kai tabi'u tabi'i ne ina kaga ibn abbas kamar yanzu imam malik malik sai yace qala ibn umara ibn umar ya ce sai mu ce malik ina kaga ibn umar ai kai ba tabi'i bane kai tabi'u tabi'i ne gane fal hasil anna al hadith al munqati la yuhtaj bihi hadisi munqati ba ka hujja da shi likaunihi faqad shartu sihhati saboda ya rasa sharadin siha shine ittisalus sanad amsilatu lil hadith al munqati ga misallai na hadisi munqati hadisu abi tamima al hujaimi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ya ce annabi ya ce duk wanda ya sadu da mace mai haila ko ya sadu da mace ta duburarta ko ya so ma boka ya gazganta boka ga abin da ya faɗa bi ma'ana ko ya luwaɗi to ya kafirce ma abin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad Malam Bukhari ya ce la na'lamu lahu sama'an min Abi Huraira shi wannan marawaici mai suna Abu Tamima Al-Hujaimi ba mu tabbatar da yaji daga Abu Huraira ba aka bawo munqati'un hadisin shi munqati ne yana ba ta mimatal hujaimi lam yasma aba hurairah bai taba jin maganar abu hurairah ba wa hadisu zuhri an ummi abdullah dausiya daga ummu abdullah dausiya qala tace sami'tu rasulullah yaqulu naji annabi yana cewa aljum'atu wajibatun ala ahli kulli qaryatin annabi ya ce juma'a wajibi ce ga mutanen kowace alƙarya wa lam yakunu illa thalathatan wa rabi'uhum imamuhum koda ba basu zama ba sai mutum uku na hudu limam ne wannan hadisi da'ifi ne an gane domin isnadin shi idan ka dibi a cikin as-sunan na al-imam ad-darqutni hadisi ne wanda darqutni ya ce haddathana abu abdullahi al-ubuli قال حدثنا محمد بن عثمان بن صالح قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال حدثنا مسلمة بن علي عن محمد بن مطرف عن الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة الحديث وانا حديثي ضعيفيني الإمام الدار قطني الزهري لا يصح سماعه من الدوسية شيدي مالا زهري بإنغانت بچوا يجد دوسيها shi kuma al-imamu zuri ai mun jena daga cikin shigarut tabi'in al-munqati'u wal maqtu' to meye bambancin al-hadithul munqati' da al-hadithul maqtu' hunaka farqun bainal munqati'i akwai bambanci tsakanin al-hadithul munqati' wal maqtu' da hadisi maqtu' fal munqati'u huwa al-hadithu alladhi fi isnadihi inqita' shi alhadisul munqati shine wanda a cikin isnadin shi akwai kacewa amma almaqtu'u shi alhadisul maqtu'u fal maqsud bihi alhadisul ladhi udhifa ila man duna sahabi shine hadisin da aka jingina ga wanda bai kai ga sahabi ba tabi'i kenan kalladhi warada an tawus bin kaysan kamar abin da yazo daga tawus dan kaysan annahu qala la yatimmu nusuku shabi hatta yatazawwaj ibadan matashi ba ta cika sai yayi aure kaga wannan bai inganta ba فهذا حديث مقطوع لأنه عن تابعين dan yanzu ya zo ne daga tabi'i shi kun babu shakka matashi in yayi sallah mai kyau za ta yi sallar wanda adda aure wanda bai tsaya yi ta da kyau ba annusuk al-ibada wa nusuki na'am wa qala mujahid wa rattil al-qur'ana tartila kurera al-qur'ani rerawa ba'duhu ala ithri ba'da sashen shi yana biyar sashi ويلاحظ من هذا أن المنقطع من مباح من مباحث الإسناد sai mu lura anan zamu ga cewa al-munqati yana daga cikin abin da ya kamata a yi bincike a cikin isnadi wal maqtu'a min mabahith al-matan shi kuma maqtu' yana daga cikin abin da ke bincike akan matanin hadisi shi al-munqati binciken shi isnadi shi kuma al-maqtu'u yana diba ne yana lura akan al-matan in mun lura an gane kenan shi al-maqtu'u yura'i mashakil al-matan منقطع shi kuma mashakilul isnad bambancin su kenan وقد وقع في عبارة بعض الأئمة كالشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني إطلاق المقطوع على المنقطع وهو غريب استغربه بعضهم إذا ذاك إسكي وسمع لما إرس مالا شافعي دمالا دبراني دمالا حميدي الإمام الدارقطني سنة غني أنت المقطوع شيني المنقطع يجي وانا كما أبو ماماكي ني malamai da yawa sun ce wannan abun mamaki ne قال شيخنا أبو معاذ فالمنقطع من أوصاف الأسانيد إن أكت المنقطع تو أنا سفا إسنادي دشيني بينما المقطوع فهو من أوصاف المتون كما بينا شيكما المقطوع yana daga cikin ababen da ake siffanta matanin hadisi kamar da muka yi bayani in kana ba'adu ahli al-ilmi kad yutliqu hadha fi mawdini dhalik wa suna yin idlaqin wannan a wurin bagiran wannan mas'alar wal aksu aidan kuma suna ganin al aksu shine as-sahih wal amru fihi sahal al amri akan wannan abu ne mai sauki idan ka diba al madkhal ila ilmi al hadith na shi malam tariqu ko to yana shiga mutai alhadisul mu'dal alhadisul mu'dal ba mu'addal ba ina ji wasu suna karanta mu'addal al-mu'dal yake ba mu'addal ba alitahi ya kusa karewa ko eh lokaci yayi المعضل لغة من الإعضال وهو المنع والشدة وعضله الأمر غلبه الأمر وعياه أبن دي كاسا يقا قريمت شيء كتما معضل وداء عضال أي شديد مهلك يعني أنت توتا عضال إذا توتا ودتك يسألني مي هلكروا hukuncin a wurin malaman hadisi al-mu'dalu ma saqata min isnadihi rawiyani fa akthar ala at-tawali shine abinda aka rasa ittisali na haduwar marawaici biyu biye da juna a rasa sahabi a rasa tabi ko a rasa tabi'u tabi'ina a rasa tabi ko a rasa tabaul atba a rasa tabi'u tabi'ina to in ya zama ala tawali ya zama mudal hukuncin shi الحديث المفضل أسوأ حالة من الحديث المنقطع والمرسل دي هي سموني ولا يحتج به باتفاق أهل الحديث باعك هجة شيء لشدة ضعفه سبب سنن الرونيشا وتقاعد جابره كما سبب كاسا وروند زي دورش با دورش الجوزجاني يتي المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به الحجة لك باك هجة دش أنا الإمام الجوزجاني أتكن الأباطيل والمناكير يا يفتر wannan maganar الحديث المعلق سي الحديث المعلق shi bai shiga to a bar shi mu'allaq shi ma wanda muka faɗa yi dai Allah ba mu lada da muka yi kuskure Allah kan kare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah